بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata hudu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1420 wanda ya daidai da 17 ga watan mai 1999 al-imam tahawi sahibul aqidati was sunna yace wa annahu khatamul anbiya'i kuma lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine cikamakin annabawa wa imamul atqiya'i kuma shine shugaban duk masu tsoron Allah baki daya wa sayyidul mursalina kuma shine ainihin shugaban manzanni idan jama'a basu manta ba a jiya mun karanta ainihin wannan fakara sannan muka fara ainihin sharhinta to muna cikin sharhin ne sai lokaci ya kure mana a yau shine zamu sake ɗauko sharhin a inda al-shaykh al-muhaddis al-allamatu nihrir muhammad nasiruddin al-albani hafizahullah yace qultu ni kuma albani albani mai littafi sai nace هذه العقيدة ثبتت في أحاديث كثيرة مستفيضة wannan aƙida game da cewa manzon Allah shine cikamakin annabawa kuma shine shugaban masu tsoron Allah kuma shine shugaban manzanni ta tabbata a cikin hadisai masu yawa waɗanda suka zo ta hanyoyi da dama talaqqat hal ummatu bil qabul al'ummar musulunci sun karɓe su sun yarda da su wa qad dhakara sharihu fi safhati tasi'a was sittina wal mi'a at-tab'at ar-rabi'a yace mai sharhin wannan littafi al-imam ibn abil izzi al-hanafi a cikin sharhin shi shafi na ɗari da sittin da tara a bugu na hudu wato a cikin bugu na tara kenan wanda ya daidai da shafi na ɗari ɗaya da hamsin da tara fab al-maktab islami wanda al-maktab islami ta buga da ke dimashq sham ya ambaci ta'ifatan minha falturaja minhu ya ambaci wasu daga cikin hadisan da ke tabbatar da wannan ainihin mas'ala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine cikamakin annabawa ya faɗi wasu daga cikin su yace a koma a duba daga cikin wannan littafin فهي تفيد العلم واليقين waɗannan hadisai suna fa'idantar da ilimi suna nuna tabbaci gaskiya ne manzon Allah shine cikamakin annabawa kuma akwai yaƙini akan haka babu shakka dangane da haka fa huwa sallallahu alaihi wa sallama sayyidul mursalin yaqinan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shugaban ainihin manzanni ne tabbaci haƙiƙa babu shakka akan haka wa min al mu'saf yace to amma abin mamaki abin abin bakin ciki abin takeici an aqula in faɗi wannan magana cewa inna hadhihi al-aqida la yu'minu biha ulaika alladhina yashtarituna fil hadith alladhi yajibu al-iman bihi an yakuna mutawatiran masu cewa hadisin da ya yadda da ya wajaba a yadda da shi ba zai ainihin wato karɓu ba sai ya cika sharaɗin ya zama mutawatiri to ba su yadda da wannan aqida ba ma'ana akwai wasu mutane da ke cewa hadisi in dai za a yi imani a yadda wannan hadisi na annabi ne to sai ya kai haddin mutawatiri mun yi wannan bayani jiya to suka ce duk hadisin da bai kai mutawatiri ba ba za a yi imani da shi ba yace to abin takaici shine waɗannan mutane ba za su yi imani da wannan ainihin aƙida ba kenan tunda waɗannan hadisai mustafiza ne mashhurai ne ba su kai haddin mutawatirai ba sahihai ne amma ba su kai haddi na a ce sun kai mutawatiri ba to don haka a ƙarƙashin wannan magana ta su cewa hadisi in bai kai mutawatiri ba ba za a yarda da shi ba misali su ce duk sojan da bai zama general ba to ba soja bane to kaga duk inda aka kawo mejo aka kawo kaftin aka kawo wane ne ba za su yarda da shi ba kenan misali domin suna ƙasa da general to duk hadisin da bai kai mutawatiri ba suka ce ba za a yarda daga annabi yake ba don haka to hadisan ko da suka zo da cewa annabi cikamakin annaba ne ba su kai matsayin mutawatiri ba matsayin su mashhurai ne mustafidai sun inganta amma darajar su bata kai a ce mutawatirai ba to kaga a karkashin wannan aqidar tasu ba za su yarda da wannan aqida ba kenan ba su yarda annabi cikakken cikamakin annaba bane فكيف يؤمن بها من صرح بأن العقيدة لا تؤخذ إلا من القرآن yace to in ya zama waɗancan da suka ce hadisi sai ya kai mutawatiri za a yarda da shi to kaga ba za su yarda da wannan aqida ba kenan to ina kuma waɗanda suka ce ai ma ita aqida baki ɗaya ba a daukan ta sai Qur'ani kaga su dama maganar ma su yarda da wannan aqida bata taso ba domin su sun ce ko da hadisi ma ya kai mutawatiri to ba za a yarda da mas'alar da yake dauke da ita ba in dai ta aqida ce su ko waɗancan sun ce sai in ya kai mutawatiri za a iya karɓe su ko waɗannan sun ce ko ya kai mutawatiri ba za a iya karɓe ba to waɗanda suka ce sai in hadisi ya kai mutawatiri za a yadda da shi to yanzu wannan matsala hadisanta ba su kai mutawatiri ba don haka ba su yadda da wannan matsalar ba to ina kuma ga mutanen da ke cewa ai ma dukkan matsalar aqida in ba ta a qur'ani ba za a yarda da ita ba kaga su dama gaba ɗaya ma magana su yarda da wannan aqida ma bata taso ba tunda koda ya kai mutawatiri su ba su yarda da hadisi mutawatiri a wajen aqida ba sai qur'ani kawai ka shekhi shaltut kama wani malami mai suna shaltut wa gairihi da shi da ainihin wasunsu suna nan zan kama irinsu da yawa a ƙasar masar jiya mun zo da littafin shi mun buga misali akan haka malam yace wa qad radattu ala haula'i jami'an min 20 wajhan wajhan fi risalati wujubul akhdh bi hadith al ahad fi al aqidati war radd ala shubhi shubhi al mukhalifina ma'ana wajabcin riko da hadisi ahad hadisin da bai kai mutawatiri ba dangane da matsalolin aƙida warraddu ala shubahil mukhalifina ko kuma shubahil mukhalifina wato da ainihin raddi akan shubuhohi ko rigingimu da ainihin irin masu saba wannan aƙida suke kawowa duk a shekul alamatul albani ya raddi a kansu wa zakartu fi akhiriha a ƙarshen wannan lissafi sai na na lissafo 20 misalan misalai guda 20 min al-aqaid sabita fil ahadith sahiha misalai guda ashirin na aƙidoji tabbatattu a musulunci waɗanda suka zo a cikin hadisai sahihai yalzamuhum jahaduha a ƙarƙashin waccan aƙidar tasu to lallai sai su yi jayayya da wannan mas'alar domin me ba su kai mutawatirai ba wa adamul imani biha kuma a ƙarƙashin wannan aƙidar tasu to sai su ki imani da su saboda me saboda a wurin waɗancan za su ce ba su kai mutawatirai ba dan haka ba za su yadda ba a wurin su shaltut kuma za su ce to ai ma ba a qur'ani ne aqidar ta zo ba dan haka sai su yi musu waɗannan misalai da na kawo na aqidoji guda 20 waɗanda tabbatattu ne a cikin musulunci to amma ba su zo a cikin qur'ani ba kuma hadisan da suka zo ba mutawatirai bane to da su shaltut da waɗancan magabata duk magabatan su duk sai su yi musu kenan domin ba su zo a cikin sharadin su ba sai yake cewa wa hadhihi al-aqida wahidatun minha wannan aqida ta cewa annabi cikamakin annabawa ne to na daga cikin ɗaya daga cikin misalai guda 20 wanda na kawo faraji'a malam yace ka je ka karanta wannan littafi nawa wujubul akhadh bi hadith al ahad din kenan fa innaha matbu'atun wannan littafi an buga shi bugun inji an yada shi kuma wahamma littafi ne mai matukar muhimmanci Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu kamar yadda na fara ambata a jiya na ce akwai kaɗan daga cikin irin waɗannan aƙidoji a can gaba al'imamu tsahawi zai zo ya tattaro su ya bayani a kansu idan muka zo wannan wuri za mu zo da wannan ƙaramin littafi na ashekul allamatul albani za mu ainihin takaita bayani akan duk waɗannan abubuwa za ka ji akwai abubuwa da dama waɗanda suke tabbatattu ne ka yadda da su ɗari bisa ɗari sun zo a cikin aƙida amma shaltut zai ce bai yadda ba me yasa zai ce saboda ba ƙur'ani ba ne shaltud zai ce bai yadda ba waɗancan waɗanda suka zo kafin su shaltud za su ce ba su yadda ba me yasa sai su ce hadisan ba su kai mutawatirai ba to da shaltud da waɗannan dukkan su batattu ne a cikin addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya shirye da mu sai kuma al-Imam Tahawi ya ce wa habibu rabbil alamina kuma manzon Allah masoyin ubangijin halittu ne baki daya wannan kalmar ma ga ta malam yayi sharhi qultu ni albani albani mai littafi sai na ce bal huwa khalilu rabbil alamina a'a manzon Allah ma ba wai habibullah bane khalil ne don akwai bambanci tsakanin khalilu da ainihin habib habibu kamar ka ce masoyi masoyi ga magarin masoyi amma khalil wanda yake masoyi na musamman mai kauna kauna ta musamman to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khalil ne wato mai kauna ne kauna ta musamman wa Allah ubangijin halitta الشيخ العلامة الألباني سيتي فإن الخلة دومن خلة قونا أعلى مرتبة من المحبة tafi ɗaukakuwar daraja fiye da soyayya jama'a an gane wannan hausar akwai bambanci tsakanin ƙauna da soyayya to manzon Allah ya fi ƙarfin ma a ce shi masoyin Allah ne a'a maƙaunacin Allah don akwai bambanci tsakanin ƙauna da soyayya wannan yana bayyana misali so da dama za ka ga abu kana son shi amma kana son shi ne zuwa ya biya maka wata bukata wannan ainihin bukata da zaran ya gama biya maka ita to ba ka son wannan abu sai ka jefar da shi amma in kauna kake to duk halin da aka juya to za ka ainihin kasance kana tare da wannan abu don haka kaga matarka da za ka aura ko matarka da ka aura sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahama Allah bai ce mahabba ba sai ce mawadda mawadda ita ma ma'anarta kauna saboda inda son ta kake kawai matarka to to yayin da ka tsotse budurcinta nono ya zama fata gashin kai ya zama fari da baki sai ya zama baka ba ta ba ruwanka da ita amma da yake kaunarta kake duk yadda ta tsufa ta takwarkwashe kana nan kana kaunar abakka kaga akwai bambanci tsakanin kauna da soyayya kenan ma'ana kauna ta fi soyayya faɗi ƙauna soyayya tana shiga cikin ƙauna amma ƙauna ba ta shiga cikin soyayya saboda ƙasa take da ita kamar misalin baya dai kamar bambanci tsakanin ainihin misali a ce wannan general ne na soja wannan kuma ainihin captain ne captain yana ƙasa da general na soja ma'ana duk inda ka samu general na soja to captain ne amma ba duk captain ne yake general ba ma'ana duk inda ƙauna take to akwai soyayya amma ba duk inda soyayya take akwai ƙauna ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to don haka sai ya ce manzan Allah ba ma wai masoyin Allah ba a mai kaunar Allah sai ya ce domin kalmar kauna ta fi ainihin ɗaukakuwa daraja fiye da kalmar soyayya wa akmala kuma ta fi nuna cika ta ainihin kauna ɗin walidhalika qala sallallahu alaihi wa sallama saboda haka manzon Allah ya ce inna Allah takhazani khalilan Allah ya ɗauke ni makaunacin shi kamar takhaza Ibrahima khalila kamar yadda ya ɗauki annabi Ibrahimu khalilu jama'a mun fahimci wannan da kyau ma'ana manzon Allah ya kai martabar khalilur rahmani khalilullahi kamar yadda annabi ibrahim ya kai dan haka ash-shaykhul allamatul albani da yake babban malamin hadisi ne kasancewa ba yadda za a yi ka kware a aqida sai ka kware a hadisi sai ya ce walidhalika lam yathbut fi hadisin annahu sallallahu alaihi wasallama habibullahi dan haka bai tabbata a cikin hadisi ba ko da kwaya daya cewa manzon Allah habibullahi ne hadisi ne ya zo yana nan dogon hadisi cikin sunan tirmidhi wannan hadisi da ya zo cikin sunan tirmidhi ya zo da isnadi da'ifi saboda riwayar ainihin zam'atu ibn salih daga salama ibn wahram da zam'a da salamatu dukkaninsu da'ifai ne su biyun da malamin da almajirin to riwayatu da'ifin an da'ifin a nan ne aka samu wai aka ce annabi ya ce Allah ya ɗauki Ibrahim khalilahu ni kuma ya ɗauke ni habibahu wannan hadisi in ka ji bai inganta ba shikenan ka fallahu almu'minin alqitala dan haka daga yau sai yau kar ka sake cewa manzon Allah habibullahi dan in ka faɗa haka ka rage mai daraja kamar shugaban ƙasan ku ne da ake ce mai general sai ka je kawai sai ka je ka ce mishi captain ina ga inda wani kurtu a kusa zai kwashe ka don ka rage mai gidan shi daraja jama'a an fahimci wannan da kyau ko eh to darajar manzon Allah ta wuce ka ce mishi habibullahi in ka faɗa haka ka rage mishi daraja muƙami ne mahabba da hulla to manzon Allah darajar shi darajar so da kauna da yake wa Allah ta wuce ta mahabba ta kai matsayin hulla jama'a an fahimci wannan da kyau to kamar tambihin da ne jiya duk sunan da zaka danganta manzon Allah ka tabbatar fa kana da dalili shi yasa an ba kuma ta ba nace ana cewa tsaha wai sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama ne har su zo in sun zo suna tafsirin alqur'ani Allah ya ce tsaha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa wai ya muhammad mu bamu saukan maka da ainihin alqur'ani dan ka sha wahala ba wai tsaha din sunan annabi ne a'a waɗannan na daga cikin haruffan da Allah kadai ya kadaitu da sanin ainihin ma'anarsu kamar yadda ka san alif lam mim wasu suna zangayi su yi karambani su ce alifun Allah Allahu ainihin lamun su ce a menene su ce mala'ika jibrilu mimun su ce muhammadu ko kuma su ce hamim kaza duk waɗannan huruful hija'iyya da Allah maɗaukacin sarki ya fara da su a ƙur'ani babu wanda ya san ma'anarsu duk wanda ya fassara su ya fassara ne taka ba shi da dalili daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai sirrin su ne kadai malamai suka gano kaɗan daga ciki suka ce suna fahimtar na daga cikin sirrin su shine ijazi ake wa larabawa kure larabawa da kuka ce qur'anin nan ƙarya ne to kun ji irin harufan da aka ɗiba aka yi shi kuma ku ɗiba ku yi ainihin qur'anin ga sunan in dai kun ce ba ku yadda ba ai qur'anin ba wasu harufa bane baki alifun lamun ne taha mim ne hamim da makamantansu to in kun ce ƙarya ne kuma ku ɗibi irin waɗannan harufan ku tsara aka ce wannan ishara ce zuwa ga a ƙure larabawa sannan aka ce duk surar da kaga ta fara da irin harafi kaza zaka samu waɗannan harufan sun fi yawa a cikin surar alif lam mim to zaka samu alifun da lamun da mimun sun fi yawa a cikin suratul baqara alif lam mim ra zaka samu irin wannan sun fi yawa a cikin suratul hud ko kuma suratul yunus ko makamantan haka ko suratul araf ko makamantan haka nun zaka samu harufan nun guda nun guda sun fi yawa a cikin ta wannan kaga ba fasara ba ce wani abu ne kawai malamai suka bi suka dan gano to amma taha a ce taha sunan annabi ne wannan ƙarya ne yasin a ce sunan annabi ne wannan ƙarya ne ya jama'a wallahi duk abin da zaka danganta wa Allah ko ga annabi ya zan kana da isnadi in baka da isnadi kai ƙarya imamu abdullahi ibn al-mubarak ɗaya ne cikin manyan malamai daga cikin atba'ut tabi'ina yace al-isnadu min ad-dini wa laula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a isnadi din nan addini ne ba dan da isnadi ba da wanda ya so ya faɗi abin da ya so al-imam malik kuma yace al-isnadu min addini ma'ana a can ibn al-mubarak ya ne maka ishara akan duk magana da zaka faɗa ka kawo malamai kaza kaza kaza kaza su ne har aka kai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to abin da maganar ibn al-mubarak ke nuna kenan imam malik kuma sai nuna maka koda da isnadin fa ba wai kowanne isnadi ake karbe ba sai ya ce al-isnadu min ad-dini fanzuru amman ta'khudhu dinakum isnadin fa addini ne kuma koda an kawo isnadin ba daga kowa ake karbe ba yanzu kamar wancan zam'atu dan saleh da salamatu dan wahram da malamin da almajirin dukkan su masu rauni ne to ta yaya za a karbo ta magana daga annabi ta hanyar su ba zai yiwu ba to kaga ashe koda da isnadin sai an bincike isnadin ya inganta kamar yadda so da dama in aka zo aka kawo maka magana sai ka ce waye faɗa waye faɗa din nan da kake cewa kana cewa isnadi kenan isnadi kenan waye faɗa sai aka ce wani sai ka ce kai da Allah kai ma sakare ne ashe kai dan magana wani ma kai ka zo kana bata lokaci ma'ana kai ma ashe kana yin tashihi da tad'ifi amma bambancin kai ba a cikin ilimi ne na addini kake ba a cikin harkar rayuwa ce to malaman hadisi su ma ka bas wannan fagen su ne su zage kwanduwar su yi magana su tace maka addini akwai al-imamu Laif ibn Sa'adin al-Masri abokin imam malik ne sun yi karatu makaranta ɗaya sai ya kwanta da la'asar yana bacci sai wani almajiri yana kusa da shi marmaza sai ya tashe shi ga wata malam tashi tashi tashi yace lafiya yace ai annabi ya hana ai bacci gefin la'asar baccin almuru manzo Allah ya hana yace aina al-isnad ina isnadi sai yace haddathana fulanu sai malam ya jama ya shi yace yanzu saboda hadisin wani zaka hana ni abin da zai amfane ni mutumin banza ni bacci zai amfane ni zaka hana ni to yanzu in kuka dubi kowace almauquzatu wal mutaraddiyatu wan nasihatu wa ma akala sab'u duk aiki ake da su duk bugaggu da yan kwaya da madamfara sai su kawo hadisi kawai sai a karba dan haka duk sanda za ku kawo hadisi ba ku ne za ku ce a gaya muku me yasa wannan hadisi bai inganta ba sai ku kawo isnadi sai a binciki isnadin sai a ce bai inganta ba saboda kaza to amma tun farko ba ku kawo isnadi ba kai kana rayuwa yanzu a cikin karni na goma sha biyar tsakaninka da manzon Allah shekara dubu ɗaya da ɗari hudu sai ka zo ka ce manzon Allah ya ce sai a ce maka waye gaya maka sai ka ce a manzon Allah ne ya ce ai a to a ina kuka haɗu da shi a ka karanto ne a wannan littafi a na karanto ne a kashiful gumma kashiful gumma ai ba isnadi yake kawa ba ba isnadi yake kawa ba sannan ya rayu ne a karni na nawa a karni na takwas ya rayu tsakanin shi da manzo Allah in kai shekara ka dubu ɗaya da ɗari hudu shi kuma shekara shi ɗari takwas tsakanin shi da manzo Allah ko ɗari bakwai to ina isnadi babu isnadi to ka je ka lalubo isnadi sannan a hukunta shi amma ba barazana bane abin kawai ka ce a hai gashi a kashi bulguma kashi bulguma wa yake magana da wa yake yarda da maganar sha'arani fasiki karanta littafin shi ka gani tabaqatul kubra inda ya rinka abubuwan fasikanci yana danganta zuwa ga manya-manyan bayan Allah to saboda haka har littafi kusan littafin da za ku kawo cewa ai mun karanto a littafi kaza shi kanshi littafin shin littafin mu'tamadi ne abin dogaro ne tukuna malamin da ya littafin malamin hadisi ne sai a tambayi mutum sai ya je ya karanto ne ad-duratun nasu hina tatsuniya nawa ce ad-duratun nasu hina tanqihul qawli hadisai na farko duk na tanqihul qawli matatun hadisai ne ga sunan da suyudi ya kawo a ya karanto ne a ina ya karanto ne a kashful goma ya karanto ad-duratun nasu hina ya karanto a tanbihul gafilina duk ku kare rayuwarku a hayaniya da bankaura kamar fastoci? To saboda haka kar ka sake ka ce kaza sunan Allah ne ko kaza sunan manzon Allah ne ko kaza siffa Allah ce ko kaza suna ne na Allah sai in kana da isnadi sahihi dan haka malam yace walidhalika lam yasbut fi hadithin annahu sallallahu alaihi wa sallama habibullahi bai tabbata koda a hadisi guda ba cewa manzon Allah habibullahi ne jama'a mun gane wannan da kyau ko in ka ce mishi habibullahi na dai buga misalin da kowa zai fi fahimta misali a ce professor ne sai ka zo kana ce mishi doctor ka rage mai daraja professor ne darajar shi ta wuce karfin a ce mishi doctor sai ka zo kana ce mishi professor soja ne general sai ka zo kana ce mishi captain ka rage mishi daraja shehun malami ne zaka zo ka ce mishi sheikh sai ka zo kana ce mishi malam wani sheikh zaka ce mishi sai ka ce shehu in ba haka ba ba zai ansa ba wai ka rage mishi daraja dan me zaka ce malam wani sai ka ce sheikh misali a to dan me manzon Allah manzon Allah shine bai da gata sai ka rage mishi daraja kuma sai a kyale ka wai dan karka ce mutane ana karyata hadisan manzon Allah ba hadisan manzon Allah ake karyata ba wasu dai suka sha dare suka yi kokarin bata shari'ar sai ake kokarin dawo da ita yadda take kai kuma sai ya zama komar su ta kama ka dama su sun yi ne dan irin ku su lalata kan irin ku ku tashi a ƙarshen duniya ku ne musu yaƙi kuna kare ƙarerayen su to shikenan har Abdullahi ibn Mubarak ya zaunar da ɗalibai ya rinka lissafa musu hadisan ƙarya da waɗanda ba su inganta ba yana bayyana musu ɗalibai suka ji karatu ya karatu sai suka ce ala gafata malam wannan irin tace abubuwa da kake mana yanzu nan gaba in irin ku suka ƙare yaya za a yi da waɗannan hadisai sai ya ce ya ishu lahal jihababa matukar akwai hadisan ƙarya sai Allah ya kawo ƙwararrun malamai da za su tarwatsa asirin su walillahi alhamdu walahul minna wallahi duk sa'an da wasu suka mike suna yada hadisan ƙarya sai Allah ya tayar da wasu da za su bayyana mutane ba hadisan annabi bane ga na annabi na kuma yaya akai kuka rabu da littafin riyadu salihin in wa'azi ne kuka je kuka dauko waɗannan littafai tanqihul qawli da sauransu durratun nasihina ga littafin riyadu salihina zai kawo hadisi sai ce bukhari ya rawaito shi ko abu dauda ko tirmidhi ya inganta misali ya rage maka aiki da dama dan menene wajen ahadisul ahkam kuka ɗauki littafin ainihin kashful gumma me ya hana ku ɗauki littafin ainihin umdatul ahkam littafin da al-imam al-maqdis ya tato daga cikin sahihul bukhari da muslim me ya hana ku ɗauki ainihin littafin bulughul maram wanda al-imam ibn hajar yani yana tace abubuwa zai fi zama maka hujja fiye da ka ɗauki irin waɗannan littafan waɗanda yake masu tsirkaniya ne suka yi su shi yasa kuka ga ibadoji na ƙarya sun yaɗu a cikin mu sai ku ga wata mata kawai ta je ta dan yi karatu burburburbur sai ku ji ana ce mata malama sai ku ji har gidan rediyo za a kai ta wai za ta yi wa'azi inna hala ihdal kubar wallahi wannan ɗaya daga cikin musifin ƙarshen zamani ne Imam Malik ya ce bai halatta a ce wa malami malami ba sai in zai iya tace hadisai ya iya ingantawa ya iya raunanawa ya iya gane hadisan da suke sun shafe wasu da waɗanda aka shafe su sannan kuma an dawo bangaren usulul fiqhi ya zan ya san mutlaqi ya san muqayyad ya san ainihin almujmal ya san ainihin duk abubuwan da suka shafi irin waɗannan matsalolin yace sa'annan za a kira shi malami karanta littafin ma'rifatu ulumil hadis na al-imam al-hakim ka gani imam malik yace sai wan sai mutun ya taka wannan matakin ake ce mishi malami amma yanzu sunan wata riga kowa malam eh Allah ya kiyaye malam yace fatanabba dan haka ka fadaka dan haka habibullahi ba sunan manzon Allah bane khalilullahi ne sunan shi waraje fil faqrati al-atiya yace kuma ka koma ka karanta ainihin gaba mai zuwa dinnan ainihin as-saniya wal 50 gaba ta 52 a cikin wannan littafi basal li hadha fi kalami sharhi alaiha ka koma ka ga cikakken bayani da mai sharhin wannan littafi ibn abul izzi akan wannan mas'alar akwai inda yazo bayani akan cewa lallai Allah madaukakin sarki ya riki annabi Ibrahim khalilullahi to akwai masu musun kuma ma basu yadda Allah ya riki annabi Ibrahim khalilullahi ba su ne su jihadu su ainihin jahamiyya su jaham dan safwan da malamin shi ja'ad ba su yadda cewa annabi Ibrahimu khalilullahi ba ne. To, kaji kuma wata masifar, nassin Ƙur'ani ya tabbatar da haka da hadisai, amma su kuma ba su yadda ba. To, aƙidoji ne don haka in ka ce za ka haɗa kan musulmi wai a yadda suke ɗin nan, ma ga yadda za ka haɗa kansu. Ba ka da yadda za ka haɗa kan musulmi a haka, kamar yadda na gaya mana a farkon karatun nan ya jama'a. Wallahi, manufarmu ita ce waccan babbar manufan mu samu hukuma islamiyya. wannan ita ce manufar mu insha Allah kuma wallahu alama na qulu shahid Allah ne shaidar abin da muke faɗi ku tabbatar da cewa jama'a gwamnati ta musulunci ba za ta samu ba sai kan musulmi ya haɗu akan abu ɗaya haɗuwar kan musulmi kuma a yadda suke a yau ba za ta taɓa yiwuwa ba sai an dawo akan alƙur'ani da sunna amma ba a fahimtar 'yan baya ba sai a fahimtar 'yan mazan jiya suwaye 'yan mazan jiya ɗora annabi shine na farko sa'annan sahabban shi to yaya annabi ya fahimci aya kaza hadisi kaza yaya annabi da sahabbai suka fahimce shi suka aiki da shi to ma'anar abin kenan to in aka dawo akan wannan sai kaga kowa kan shi ya haɗu an dawo akan wannan shi yasa duban mu a nan zariya muna salafiyanci tafi Kano ka je kaga dangin mu salafiya na Kano tafi Kaduna ka je kaga dangin mu salafiya tafi ƙasar Sham ka je kaga dangin mu salafiya tafi Saudiya tafi ƙasar Masar tafi ko ina a duniya sai ka samu bamu taba ganin junan mu ba amma sallar mu iri ɗaya fatawar mu iri ɗaya aqidar mu komai namu iri ɗaya har sai ka kasa bambancewa shin a'a waɗannan zama suke suna taro ne su faɗi magana da baki ɗaya to dan an rike alkur'ani da hadisi ne a bisa fahimta annabi da sahabban shi an tsaya anan to amma kalli sauran masu cewa su ahlus sunna ne yadda isu isu suke naushin junan su isu isu ba su yadda su bi junan su sallah ba saboda kowa ya ɗauki hadisin ya fassara sai ya ce fahimta ta kenan sai ya tsaya fahimta shi kenan kai waye man anta to wannan sai ya raba kansu to idan ko aka bi wannan hanyar jama'a to akwai abubuwa kuma da za su biyo baya shine duk wani musulmi da ke shirka sai an bayyana mishi shirka shi duk da ba daɗi amma sai an bayyana mishi kuma shi ya ji tsoron Allah ya bari don kai ya haɗu duk wani musulmi da ke bid'a sai an gaya mai duk wani fasikin musulmi mazinaci ko mashayin giya ko mace haramun sai an gaya mishi sai ya bari sai kai ya zo ya haɗu to sai a fara tunanin to ta yaya za a bullo a samu hukuma islamiyya amma wallahi in ba haka ba ku yi ta yaudarar kanku ai ku ba za ku yi magana akan yan dariƙa ba ku ba za ku yi magana akan yan shi'a ba ba za ku yi magana akan yan kadiyaniya ba dukkan su wai yan uwanku ne musulmi wallahi kun zama munafukai tantiran munafukai wallahi sai an yi magana akan dariƙa an tona asirin ta tas duk wani dan dariƙa ya gane cewa ba musulunci bace sai an yi magana akan shi'a dan shi'a ya gane ba musulunci bace kadiyaniya sai an bayyana wa mutane mutane sun gane cewa ba musulunci ba ce me musulunci sai a ce mal islamu illa kitabullahi wa sunnatu rasulillah ba wani abu ne musulunci ba sai qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka mu zo a hadu a kai to in aka hadu a kai shikenan sai a tsaya to sai ku ga idan gwamnatin ta samu sai a zauna lafiya amma ina irin gwamnatin musulunci irin gwamnatin musulunci ta kasar Afghanistan sun samu gwamnatin kuma sun zo suna faɗa tsakaninsu tsakanin 'yan ahli sunna da 'yan ahli sunna suna yakar junansu domin yadda ku kuke cewa kanku ahli sunna ku 'yan izala haka 'yan ɗariƙa suke cewa kansu ahli sunna ku saurare su da kyau mana cewa suke zuma ahli sunnati ne kuma kuna cewa ku ahli sunna ne to kuma kuna yakar junanku to labudda akwai wanda ya saki sunnar to a gyara tun daga yanzu amma in aka samu gwamnati akan haka wannan yace wannan ba zai shugabance shi ba wannan yace wannan ba zai shugabance shi ba yan shi'a in ka dawo tsakanin su tsakanin yan shi'a ismailiyya da yan shi'a ja'fariyya kowanne na kafirta junan shi tsakanin su duk gaba ɗaya da nusairiyya ba su yadda da junan su ba dukkan su tura su gefe guda zaidiya shi'a ce ta ce kuma kafirai ne isu isu kenan to isu isu ta yaya ka iya haɗa kansu ya ahalus sunna ta ya ka iya haɗa kansu balle a ce a samu gwamnati kuma a ce a wannan wake da shinkafa da tsakuwa da hunhuna da komai a ce wai za su zauna lafiya a ciki kai ka san babu yadda za a zauna lafiya to amma tun farko a tsaya a gyara shi yasa wannan karatun da muke muku na aqida za ku ji ba ku jin daɗin shi saboda za a buge kaza a ce kaza kafirci ne bashi wallahi ba daɗi mu kanmu in so samu ne mu zo mu gaya maka tsagwaron musulunci a wuce to amma ta yaya kana yin musulunci kuma zai zama ainihin akwai guggubin kafirci a cikin musuluncin ka a baka an cuce ka kuma in mun ci gaba zamu ta faɗan waɗannan abubuwan kanmu ba zai haɗu ba to don haka ya jama'a wallahi salafiyanci kadai shine hanyar da zai haɗe kan mutane kuma ina faɗin cewa na rantse da Allah babu mazhabin da ya kamata a zauna lafiya a Najeriya irin mazhabin salafiyanci kowa dai ya ga cewa mazhabin malikiya ya kasa zaunar da mutanen Najeriya lafiya ni nake faɗin haka ku ji ni da kyau mazhabin malikiya ya kasa zaunar da 'yan Najeriya lafiya amma salafiyanci sai zaunar da su lafiya ina muka gane haka wani ba malike wani ba malike ba zai daibi dan uwan shi sallah ba mu ko salafiya duk in dai kai musulmi ne matukar kalmar kafirci ba da son zuciya ba kalmar kafirci ba ta hau kanka ba za mu bi ka sallah maliki ne kai shafi'iya ne kai in dai kai musulmi ne amma in ka kafirta to ba mu kiranka da sunan musulunci za mu bi ka sallah ashe in kuka dubi yadda Najeriya nan ta da gwalgwale inda mazhabin salafiyanci ake ɗabbakawa a aikace sai ga an zauna lafiya yanzu mu salafiya duk wanda ya amsa sunan musulunci za mu je mu bi shi sallah amma in dai har muka ce na kafiri ne to fa babu babu sauran zumunci kuma ba zai yiwu mu bi shi sallah ba ba zai yiwu ya ɗaura aure mu karɓa ba ba zai yiwu mu ci gadon shi ba babu abin da zai haɗa mu da shi dangane da huddar da musulmi da kafiri suke yi ba zai yiwu yau mu ce mishi kafiri gobe mu ga yashi mu je ita yar musulma shi ya daura mata aure ba walan yaj'al Allahu lil kafirina alal mu'minina sabila faufau ba yadda Allah zai dora kafiri ya zama wali na mumini ko na mumina dan haka in shi mumini ne shi shi kafiri ne yar shi mumina ba mu aurenta a hannun shi sai dai wani ya zama waliyinta ba za mu bi shi sallah ba amma in har musulmi ne to yanzu in ka in ka duba akwai mutane da dama a Najeriya jahilci yake damun su ko da za ka ga suna aikata wasu ayyuka na kafirci ba ka saurin kafirta su don ba su san addinin ba shi kanshi to a irin wannan halin waɗannan mutanen ba za ka kafirta su ba waɗannan mutanen suna nan a musulmi jahilai da dama waɗanda za a je ainihin a sulhunta a iya gyara akan matsalolin saboda dama ba a zarge su da kafirci ba abin da suke yi ne aka ce wannan abin hukuncin musulunci hukuncin kafirci ne amma ba lallai ku da kuke a ce kun kafirta ba domin ba duk abin da musulmi ya na kafirci ne za a kafirta shi ba sai an bincike shi shin ya sani wani bai san abin da yake kafirci ba ne kokarin ka fahimtar da shi za ka yi sai ka fahimtar da shi sai ya bari sai ka ci gaba da bin shi sallah sai ka karɓi aure a hannun shi sai ka yi mu'amalar da ake da musulmi da shi jama'a mun gane wannan da kyau ko to amma in kuka duba a ƙarƙashin malikiya da suke cewa su ba yadda za a raba su da malikiya su suna nan da fikihu suke aiki har yanzu fiqhun ya kasa hada kansu malikiya ta kasa hada kansu aqidar ash'ariyanci alwujud wal qidamu duk da suka hada akai ya kasa hada kansu to me zai hana to kuma ku jaraba salafiyanci mana ku ganin ba ku zauna lafiya ba rabuwar da kuka yi kungiya kaza da kungiya kaza da ta rabu sai kaga ta haɗe sai a ce me kawo sabani sahabbai sun yi sabanin da yafi wannan amma ba su rabu ba suna bin junansu sallah in wane ya mutu za a je a yi mishi sallah to me ya kawo mu ma mu ɗauki tsarin su mana to amma da yake tsari ne na khalafiyanci da zarar mutum ya danyo wani abu sai ka ce ar ne dawo ba zan bi ka sallah ba dan uwanka musulmi ne ahlus sunna dan wani abu na makaruhi ko kuma na bid'a bid'ar nan bata kafirtar da shi ba ko kuma da bid'an nan mukaffira ce ta kai shi ga kafirci baka iya dora mishi kallasan da sauri sai ka tabbatar shin ya san abin da yake yi to shi yasa ku gwada salafiyanci ku gani shi yasa ku ga mu babu masallacin mu kwaya ɗaya na salafiya da ake rikici ku ku je masallatan ku gani iku iku dan ba kuke da junan ku babu masallaci kwaya ɗaya na lamunce maka na salafiya wanda ake faɗa sam ba ma yin faɗa dan me yasa za mu faɗa dan kafin mu zama salafiyan sai da muka gaya maka to la ilaha illallah da kake faɗi wahdahu la sharika lahu muhammadu rasulullahi da kake faɗi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kake faɗi ka ji fa lazuminta sai fa ka sallama wa Allah akan duk abin da ya aiko annabi da shi babu jayayya shi yasa ana karanto hadisi ba ma za ka fara cewa to ai mai risala ya ce ba tunda an gina maka annabi ne gaba mai risala daga baya ya zo tunda aka ce annabi ya ce shikenan sai ka ce bis alhamdulillah to sai ka ga masallatan mu duk lafiya ake zaune kowa zai bi limami sallah ba a fada ba wanda ke kyama ba nukura ba nun kufurci walillahi alhamdu walahul minna Allah ya shiryar da mu saboda haka ku jaraba salafiyanci ku gani za ku zauna lafiya insha Allah Allah ya shiryar da mu to bayan da malam yayi wannan bayani sai kuma ainihin mu koma sama sai ya ce wa kullu da'awan nubuwati duk wata da'awa ta annabta duk wani wanda zai rinka kirarin annabta a kan shi yana cewa shi annabi ne Allah ya aiko shi ba'adahu in dai bayan annabi ne fagayyun to bata ce wa hawa kuma son zuciya ne jama'a mun gane duk wani wanda ya tashi bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kirarin annabta ga kanshi ya ce shi annabi ne to wannan mutum ya zama batacce kuma mabi son zuciya ne malam ya yi dogon sharhi akan wannan matsala saboda muhimmancin ta yace qultu ni Muhammad Nasir Din albani albani mai littafi sai na ce wa kad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ummatahu nushan lahu haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin baiwa al'umma shi labari domin nasiha gare su wallahi ba a taba samun annabi mai jin tausayin al'umma shi irin mu ba irin al'umman mu ba jama'a duk annabawan suna da tausayi suna son al'ummarsu amma annabin da yake son al'ummar shi irinmu wallahi ba a taɓa samun shi ba ko kusa da annabi ba a samu ba sai ya tashi bayani dangane da dajjal manzo Allah sai da ya musu wa'azi na yini guda yace duk annabawa sun yi wa'azi game da dajjal amma akwai karatu guda ɗaya da basu sharhi akai ba ni zan muku sharhi tun sallah asuba ya fara jawabi sai magariba sai dai ai sallah a tashin kana da tuwo gida ka je ka ci ka dawo manzo Allah na jawabi dajjal ya ce dajjal zai zo ya ce muku Allah ne shi ya ce ba Allah ba ne yana da ido kwaya ɗaya Allah ku ba ido kwaya ɗaya yake da shi bai ce annaba ba su yi wannan sharhin ba manzo Allah ya wa jama'a shi cikakken bayani saboda nasiha yace kuma misali na da ku misalin mutum ne kunna wuta dan ya ji dumi sai fari suka rinka zuwa suna afkawa kun ga shi ba ya kunna ne dan ya kona su ba su ne suke fadawa saboda tsotsayi yace sai kaga yana kore su yace to misali na da ku kenan nayi muku wa'azi nayi muku wa'azi amma in naga za ku karkace sai in rike kwalar wandon ku ina ja ina jawo ku kada ku kubuce sallallahu alaihi wasallam kuma yace duk in aka shiga aljanna yace ba zan zauna lafiya bane sai na tabbatar da cewa al'umma ta kwaya ɗaya babu a wuta wata ran manzo Allah sai ya fashe da kuka manzo Allah ya fashe da kuka lafiya sai Allah ya aiko mala'ika Jibril ka je ka ce wa ma'aiki bayan gaisuwa me yasa shi kuka sai ce ya Allah yaya ba zan yi kuka ba bayan wata al'umma ta ka ce za ka saka su a wuta ina nan samu kwanciyar hankali ina zan zauna lafiya sai Allah ya ce wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Allah zai maka kyauta kyautar da sai ka yarda da ita sai kaga ba sauran nun kufurci haka ce ita ce a ranar alkiyama sai a ce shiga wuta diya tsamo nashi cikin wuta wannan ya sha giya wannan yayi zina wannan yayi tata manzo Allah ba zai iya hakura da kai ba duk da ya gaya maka ka ji amma hankalin shi ba zai kwanta ba sai ce ina zan zauna lafiya ya za a yi da ku ko kai yanzu ya za ka yi ka haifi ɗa ka yi wa'azi ka yi tarbiyya ka sa boko ka sa muhammadiya ya ji ya fasa gilashin mota wani an kai shi caji ofis an kulle ya za ka yi dole ka kwashi jiki ka tafi to manzo Allah yace ya zan yi sai na tafi sai ya shiga gidan wuta ya buga aka ce ya zaka gane al'ummarka yace ai duk wanda ya taba sujuda ko so ɗaya saboda Allah to waɗannan gabobin sujuda wuta ba za ta ci ba da goshi da tafukan hannaye da guyawu da gyaffan kafa yace sai je in tsatsakuro su duk sai fi fito da su to yanzu kuma suna karnin wuta suna doyi na wuta in an saka su a cikin aljanna za a rinka kyamar su ana jin karni jikin su manzo Allah har yanzu dai ba zai so a kyamaci al'umma shi ba sai a ɗibe su a zuba su a wani ruwa a wanke su cas sai a zuba mishi a beban shi sai ya ce yanzu na ji magana sallallahu alaihi wasallam amma tsakaninka da Allah sai a kawo maka hadisi ya ce sai ka iya miƙiya kai karan tsaye ka ce wai sai dai in ba ku da rai wai sai dai in ba ku da rai wai in dai kuna da rai wai ba za a yi wannan sunnar ba waye kai yau sai Allah ya kashe ka dan gobe a yi sunnar tunda Allah ya kashe yan bid'a da dama dan sunnar shi ta tabbata Allah ya kashe su fir'auna dan addinin shi ya tabbata Allah ya kashe mutane da dama dan al'umma ta zauna lafiya shi yasa ka tabbatar da cewa ka bi sunna manzo Allah yana kaunar ka bai mantawa da kai to saboda nasiha ga al'ummar shi sai ya ainihin ba su labari wata haziran kuma dan ya kwabe su ya tsoratar da su fi ahadisa kasira a cikin hadisai da dama annahu sayakunu ba'dahu dajjaluna kasiruna manzo Allah yayin nasiha jama'a ya ba da labarin cewa bayan shi za a samu dajjalai dajjal makaryaci za a samu makaryata masu yawa wa qala fi ba'dha a cikin wasu hadisan manzo Allah yace kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun kowanne makaryaci da za a samu a bayan annabi annabi yace zai za su tariya cewa kowa zai riya cewa shi annabi ne manzo Allah yace wa ana khatamun nabiyina ni ne cikamakin annabawa la nabiyya ba'di babu annabi a bayana rawahu muslimun wa ghayruhu al-imam muslim da wani malamin su suka ruwaito wannan hadisi malam yace ka duba ainihin silsilatul ahadith as-sahiha a lamba hadisi na 1683 wannan hadisi a Sheikhul Allamatul Albani da ya kawo shi cikin silsila yayi cikakken sharhi wanda yake yayi makamancin shi anan wanda zamu karanta a yanzu in mun gama karanta wannan insha Allah zamu dawo mu bude silsilan nan don mu ji ainihin wannan sharhin da ya amma ga kadan daga irin sharhin yayi anan ya ci gaba da cewa wa min ha'ula'i dajjalina to yana daga cikin waɗannan makaryata da annabi ya faɗe su cewa za su zo bayan shi su ce su annabawa ne miraza gulamu ahmad alqadiyani akwai wanda ake mishi suna da miraza gulamu ahmad alqadiyani wanda kuke jin ake cewa yan qadiyaniya yan ahmadiyya a takaitan takaitawa duk da na ce za mu zo da tarihin wannan mutum cikakken tarihin shi amma yanzu a gurguje bari ka ji wani mutum ne mutumin ƙasar indiya ya tashi kawai rana tsaka sunan shi ahmad da farko sai da'awa a lokacin indiya tana ƙarƙashin mulkin mallaka na ƙasar ingila kun san su ma ingila ce ta rene su kamar yadda ingila ta rene najeriya to indiya tana ƙarƙashin wannan mulkin mallaka sai shi kuma daidai wannan lokacin sai miƙe sai ce shine almahadil muntazar shine mahadi wanda ake saurare da ingila ta ga yana lalata aƙidar musulmi sai ta marmaza sai ta goyi bayan shi sai al'amarin shi sai ya haɓaka can kuma sai ainihin ya ce shi ne annabi isa wanda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ɗin nan da Allah yake cewa wa mubashshirun bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu ahmad annabi yake cewa ni mai bishara ne gare ku game da wani annabi mai zuwa sunan shi ahmad annabi isa yake faɗin haka sai shi wannan ainihin ahmad gulam ɗin sai ya ce shi ne ainihin wato wannan manzon shi ne ahmad ɗin ahmad gulam annabi yana da nashi ƙur'anin in Allah ya so za mu zo har da irin nashi Qur'anin ka ji irin nashi surorin da irin nashi kira'o'in da irin nashi hadisan da irin nashi fiqhun di yana da su kamar yadda mu musulmi muka yadda da at-taura da injila da annabi Musa da annabawan da suka wuce to su ma ƴan qadiyaniya sun ce sun yadda da annabi Muhammad akan cewa shi ma ɗaya ne cikin annabawa amma ba shine cikamaki ba waye cikamaki shine wannan Ahmad Gulam na ƙasar India to haka ainihin yana nan a wannan hali kuma sai da'awar cewa shi yanzu ma annabi ne mai zaman kanshi sukutun da guda to kasar ingila ta goyi bayan shi har zuwa yau din nan da nake magana tare da cewa ya dade da rasuwa amma kasar ingila ta goyi bayan shi duk wani mai bin aqidar qadiyaniyanci to a ingila ake bugo littafan su zan zo muku da su za ku ga misali yaushe ne kasar ingila da ke fada da addinin musulunci za ta buga littafi na musulunci dan a yada sai dan ta san za ta lalata aqidar musulunci to a ingila ake bugo littafan shi Allah madaukakin sarki ya kiyaye to daga cikin waɗannan makaryatan akwai shi wannan miraza Ghulamu Ahmad Al-Qadiyani alladhi da'an nubuwa wanda ya da'awar ya kirarin cewa shi ma annabi ne walahu atba'un muntashiruna fil Hind wa Almaniya wa Ingiliza wa Amurka malam yace wannan mutum yana da ainihin mabiya sun yadu a ƙasar India wa Almaniya da ƙasar Jamus wa Ingiliza da ƙasar wa Ingiliza da ƙasar ko da ainihin wato ƙasar Ingila wa Amurka da kuma ƙasar Amerika walahum fiha masajid suna da masallatai ma yudilluna bihal muslimina suna batar da musulmi a cikin waɗannan masallatan anan ma Zaria ku tafi sabon garin Zaria a Yoruba Street suna nan da masallacin Juma'a su da makarantar Islamiyya da limami wannan yarabawa sun fi yawa daga ciki domin ko da ainihin kadiyaniya ta zo ƙasar nan ta fi samun karɓuwa a hannun yarabawa yarabawa da dama sun shiga cikin wannan ainihin aƙida don haka a nan ma sabon garin zaka samu masallaci ne na yarabawa suna nan da limaminsu da komai da komai suna yaɗa wannan aƙida suna ɓatar da musulmi wa kana minhum fi suriya afradun akwai su a ainihin suriya ƙasar siriya mun gane wannan da kyau ko akwai su ainihin a ƙasar siriya amma ainihin wato kaɗan ne a ƙasar siriya ɗaiɗaiku ne ista'salallahu shaf'atahum wato Allah madaukakin sarki ya tumbuke ainihin wato tushen su wa qatta dabirahum Allah kuma ya yanke karshen su walahum aqaidu kathira suna da aqidoji da dama iri iri ghairu i'tiqadihim baqa'an nubuwati ba'dahu sallallahu alaihi wasallama ba wai a wajen a cikamakin annabta annabi ne aka saba da su ba kawai banda ainihin aqidar su da suke da ita na cewa akwai annabta bayan annabi to kuma akwai wasu aqidojin da suke da su da daban na daga cikin aƙidozinsu cewa kafiri ba zai dawwama a wuta ba zuwa ɗan lokaci ne in aka yi wa kafiri azaba sai a fitar da shi sai a yi mishi rahama yana daga cikin kaɗan cikin aƙidojinsu za ka zo ka ji insha Allah wa salafuhum fihi wanda ainihin ya gabace su a cikin wannan aƙida ta cewa akwai annabta bayan annabi ibnu arabi as-sufi akwai ibnu arabi wanda yake sufi ne mun dan yi bayanin shi a can baya kaɗan jama'a ibnu arabi ba ibnul arabi ba akwai bambanci tsakanin abubakar ibn al-arabi wannan ba magharibi ne mutumin yammacin duniya ne mutumin andalus spanish wannan kuma ibn arabi sunan shi ba a sa alif da lam ibn arabi shi kuma wannan ainihin mutumin gabas ne mutumin iraki ne mutumin dimashq sham ne to wancan ibn arabi shi malami ne cikin malaman ahlus sunna malikiya shi ibn al-arabi wannan ibn arabi shi kuma sufi ne wanda yake yana da aƙidojin da yake hatta su kansu da yawancin sufaye suna kyamar waɗannan aƙidojin yana da littafi alfutuhatul makkiya wanda ya muƙabalanci malaman duniya kakaf ya ce ba su iya tafsiri ba saboda suna fassara ƙur'ani ne a zahirin shi za ku ji 'yan ɗariƙa suna da awa suna da wani ilimi wai ilimul batin wai za su ce ku kuna amfani ne da ilimul haƙiƙa mu ku ilimin baɗini muke amfani da shi saboda haka sai ka samu shehi na ainihin ɗariƙa sai ka samu yana ainihin zina da jaka a cikin jama'a yana cikin littafin tabaqatul kubra na ainihin al-imam sha'rani din can da aka kawo a dazu mai littafin kashiful gumma yana da littafi tabaqatul kubra sai kawo babban shehi ya ce gashi saboda karama gashi yana cin jaka a cikin jama'a amma wannan duk ya kai matsayi ne wanda kai karatunka bai kai ba jama'a ku duba wannan barna yaushe kanmu zai haɗu da irin waɗannan mutane to a janye wannan mana a kawo ƙur'ani da suna ba sai kai ya haɗu ba amma jama'a a daina yaudara sai ku je ku sami yara 'yan shekara bakwai zuwa shekara goma sha biyar su za ku iya yaudara amma wallahi tsohon zabo ya fi ƙarfin a watsa mishi tsakuwa a kama shi yaushe ne kuna ainihin ɗauko abubuwa na kafirci ku kawo cikin musulunci sai an kafirta ku da su sai kuma sai ku koma sai ku ce kun ji ana kafirta mu saboda mun ce la ilaha illallah wallahi ƙarya kuke yi ba mu kafirta ku saboda kun ce la ilaha illallah ba maguzanci kuka je kuka ɗauko kuka shigo da shi musulunci muka ce wannan maguzanci ne ku janye shi kuka ki muka ce to kun zama kafirai sai kuka ce jama'a kun ji sun kafirta mu saboda mun ce la ilaha illallah dan Allah in kun tashi faɗe ku ce mun ce ku kafirai ne saboda kun ce salatul fatiha ta fa alqur'ani har gaban Allah ku je ku faɗa amma yaya za ku yi zalunci ku ce mun kafirta ku kun ce la ilaha illallah wa yake kafirta mai la ilaha illallah cewa kuka yi salatul fati ta fi alkur'ani muka ce kun zama arna kuka ce ainihin ga wani an yi mishi wahayi bayan wahayin da aka yi annabi muka ce kun zama kafirai ba la ilaha illallah kuka faɗa muka kafirta ku ba babu wanda ya taɓa kafirta wani saboda ya ce la ilaha illallah la ilaha illallah in ka faɗe ta ka shiga musulunci sai in ka warware ta to kana faɗar ta kuma sai ka ce ka yarda da wani wahayi bayan annabi to ka warware ta baka faɗe ta ba ka zama kafiri shi yasa ku rinka faɗin abin da yasa aka kafirta ku ku daina yin zalunci kuma Allah shine shaida akan abin da ake faɗi wallahi duk abin da ni da iri na muke faɗi akan ku ranar alkiyama ba za mu wuce ba sai Allah ya mana tambaya kakaf in ba mu ansa ba ba ma shigewa shi yasa ba mas'ala ce ta siyasa ba ka tashi ka ɓata wane dan kai ka ci zaɓe shi ya faɗi mas'ala ce ta aƙida ta addini wadda yake ka ɗibar wa kanka da yawa ko ka ɗibar wa kanka kaɗan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka ibnu arabi wannan kan babu shakka akan kafircin shi yace in an zo ana fassara sallah da ibadar da ke da ruku'u da sujuda yace ba haka bane yace babu wata sallah a musulunci da aka ce kayi ruku'u da sujuda yace sallah addu'a ake nufi ziyara hajji in aka ce hajji yace babu wani hajji a ce wai aje a ziyarci wani daki kabarin waliyai ake zo ake nufi shine hajji walillahi ala nasi hijjul baiti a albaitu anan kabrukan waliyai sai munasaba ta kama ran da zamu yi tarihin ibnu arabi malamai sun rubuta al-imam al-imam al-qaba'i hal littafi akan shi yasa mishi tanbihul ghabi ila takfir ibn arabi fadakar da wawa akan cewa ibnu arabi fa kafiri ne littafin abdurrahman wakil shugaban ansarus sunna na kasan masar da yace hakikin littafin sai aka zana hoton ibnu arabi gashi a cikin wutar jahannama saboda malamai ba sa shakka akan cewa dan wuta ne duk zamu zo muku da su insha Allahu ta'ala to wannan ibnu arabi sai ya ce zakka babu wanda ya ce ka ɗibi dukiyarka ka ba wani zakka tsarkake zuciya ake nufi don haka duk waɗannan rukunai na musulunci su ba sa yi sannan kuma sai a ce idan ka ga sufi yana shan giya to yana da wani ilimi ne wanda yake na baɗini kai ba ka da shi don haka ka rabu da shi sai su ce dalilinsa akan haka wai ga ainihin khabiru wai a wurinsu khabiru annabi khabiru waliyi ne to sai su ce zo ka ga inda waliyi ya fi annabi daraja wai waliyi annabi khabiru wai waliyi ne wai to gashi ya san wasu abubuwa da annabi musa bai sani ba dan haka in yi abu sai annabi musa ya magana sai khabiru sai ya mishi ainihin tsawa daga ƙarshe sai aka zo aka fasara annabi ainihin wato abin nan annabi musa sai aka nuna wai wannan ilimin baɗini ne don allah in ilimin baɗini ne ai da ba za a bayyana mai ba sai a bar shi a dukungune amma duk abubuwan sai aka zo aka bayyana mishi sai ji sun yi daidai da shari'a shi don haka sai ya shiru ma'ana ilimin shi ne bai kai ba amma ba wani ilimin baɗini ba ne kuma annabi khabiru annabin allah ne ba wali ba ne wanda duk ya ce mishi wali ya marmaza ya tuba yana cikin abubuwan da zamu tattauna a wannan littafin zamu zo da tarihin Khadir sosai saboda matsalolin aqida muke son mu tattauna matsala akan Annabi Khadir matsala akan Mahdi duk zamu tattauna su insha Allah ta'ala to wannan Ibn Arabi shine malam yake cewa magabacin yan Qadiyaniya akan wannan aqida ta cewa akwai yuwar annabta a bayan Annabi Muhammad shine Ibn Arabi as-Sufi wanda yake sufi ne dan dariƙa wala hum fi zalika risalatun har ma su yan qadiyaniya suna da wani littafi karami jama'u fiha aqwalahu wanda suka tattara zantutukan ibnu arabi fi ta'ayidi i'tiqadihim al-mazkur saboda su karfafa aqidojin sanna aqidojin can nasu waɗanda aka ambata jama'a ku duba da suka taso su a wannan zamanin suna da irin waɗannan aƙidoji cewa akwai yiwuwar annabci bayan annabi to da suka rasa maganganun malaman da za su goyi bayan su sai suka koma littattafan ibnu arabi sai suka ɗibo zantuttukan ibnu arabi sai suka tattara a wuri ɗaya suka ce ai gashi an samu wani babban malami ma a musulunci ya gabace su akan wannan aƙidar to ibnu arabi fa bai yarda Allah ɗaya bane shi wannan ibnu arabi din yana da littafi fususul hikam zan zo muku da wannan littafin duk muna da su fususul hikam littafi ne ya yi shi yake cewa al'abdu rabbu war rabbu abdu ya laita shi'ri an na yukallafu in kulta abdun fa za ka haƙƙun wa in kulta rabbun fa za ka haƙƙun ya laita shi'ri an na yukallafu ya ce bawa da kake cewa wai ni bawa ne ya ce ni ma Allah ne ya ce in kuma ka ce Allah lallai Allah ne to shi ma bawa ne wato shi ba zai yarda a ce Allah ya fi shi ba in dai ka ce lallai shi bawa ne ibnu arabi in ka ce shi bawa ne to sai dai ka ce Allah ma bawa ne in ku ka ce Allah Allah ne to dole shi ma ka bashi mukamin allantaka sai ce to tunda haka ne kuwa ya laita shi'iri mamakin Allah anna yukallafu taya wani zai dora wani shari'a ni bawa shi bawa wa zai wani sallah shi Allah ni Allah wa zai wani sallah yana mamaki ne ma taya wani zai bauta wani to ku ɗibo waɗannan maganganun ku ce saboda waɗannan maganga ku kai mu kotu ku ce saboda waɗannan maganganun sun ce mana kafirai alkali mu ga shi alkalin in ba zai yanka ku ba in an dai alkalancin zai yi wanda duk ya allantar da wani yana cikin ashifa don haka suka zalunci iyaye da kakanni suke rubuta mutane ashifa suke sha ba sa karantar da mutane sai mai ciki tana nakuda sai a jana kewaya mata aka sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wallahi asirin ku ya tono wallahi tuni malam abubakar gumi yake musu nasiha ku ji tsoron Allah ku bi gaskiya ku ji tsoron Allah ku bi gaskiya in kuka sake matasa suka fahimci addini ba sai muku rangwame duk nasihan nan sai da aka gaya musu amma da ike bani Isra'ila ne bani Isra'ila kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu in dai suka fara barna ba sa bari bani Isra'ila kenan wallahi har sai lokaci gashi yazo ana tona asirin su ba su da yadda za su ku je ku kai kotu ku ce saboda kaza saboda kaza an ce mu kafirai ne amma za ki cikin shege ne a cikin anguwa wata ta ce miki karuwa ki je ki kai ta kotu ki ce ina da mijina ta ce mini karuwa sai ki je ki ce wai saboda na haifi ɗa ba uba ta ce min karuwa mu gan alƙalin bai sa an yanka ki ba ku rinka faɗin hakikanin abin da muka faɗi amma ku ce wai mun kafirta ku kuna faɗan la ilaha illallah kun yi ƙarya ba la ilaha illallah kuka faɗa muka kafirta ku ba a ga mutane suna cika titi suna cewa gwamnatin musulunci suke so ana cewa kafirai ne ƙarya ne ba abin da suka faɗa maka kafirta su ba kenan cewa suka yi Allah ya yi wa Fatimatu wahayi kwana hamsin da hudu bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam muka ce Khumaini kai da ka faɗa haka da mabiyanka akan wannan aƙida kun zama kafirai saboda kun yarda da yiwuwar wahayi bayan annabi duk wanda ya ce gwamnatin musulunci yake so a mu ma ba mun ce ita muke so ba ya za mu ce shi kafiri ne amma sai je ɗibo wani abu daga ƙasar wajen musulunci sai kawo sai kuma ya ce wai a yarda da shi akan wannan wai ba a yarda da shi ba sai ce to ba za a haɗin kan musulmi ba ina musulmin suke da za a haɗa kai da su kai musulmi ne kai ba musulmi ba ne ai saboda ka ɗauko maguzanci ka kawo kuma ka ce a yarda da shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka ku rinka yin adalci halaftu yaminan ghaira zi masnawiyatin aka ce wala ilma illa husna zannin li sahibi mawaki ya ce na yi rantsuwa rantsuwar da babu kafara a ciki ya ce wallahi ba wani abu ne ilimi ba sai ka rinka kyakkyawan zato ma'ana in mutum ya faɗi abu yi mishi adalci akan wannan abu amma mu mu kafirta ku kun ce la ilaha illallah ba duk ku janye wannan kazanta ku gani wallahi mu za mu bi ku sallah duk wannan kazanta ku janye ta ku gani za mu bi ku sallah za mu ci yankan ku za mu karɓi aure a hannunku amma saboda Allah kuna ci gaba da bayyana kafirci kuma wai saboda kar a ce wai an raba kan musulmi wanda ya fara raba kan musulmi a Najeriya wallahi tallahi shine wanda ya shigo da abin da ba musulunci ba ana zaune lafiya duk ba wani musulmi da yake kyamar wani musulmi kuka je kuka ɗauko ɗari koki kuka kawo wannan zindikin ya je ɗauko shi a ya kawo kuma wai sai aka ce wai a yadda ina ma'anar haka kana zaune da matarka ka aure ta sai ta je sai ta ɗauko wani ƙato sai ta ce gashi nan shi ma ɗanka ne wai kuma lalle in baka yadda da shi ba to ita ba za a zauna lafiya ba sai ka ce kada Allah ya sa a zauna lafiya to irin matsalar da ta faru kenan tsakanin mu da ku ku cire ƙazantar mana ku rike alkur'ani da sunna shi kadai ku gani duk wanda ya kafirta ku wallahi ku koma ku yi bacci kuna zaune za ku ji wani ya kare ku kuma sannan suka zo suka shigar da jama'ar da ba ruwan su fada yan tsofaffi suna zaune gefe guda musulunci kawai suke yi sai su je sai su ce to kun ji an ce kuma kafirai ne sai ga tsoho ya taso yana masifa wai an ce shi kafiri ne wa yake magana da kai wallahi wani tsohon ko salatul fati bai iya ba amma sai su ce wai hadda kai kawai suna neman gudunmawar yaƙi a taya su ku yi adalci kuka yi ta haɗa matasa da iyayensu sai ga baban shi musulunci yake kaɗai shikenan su kuma su suke wannan kafircin da zaran an yi magana a kansu sai su ce to hadda kufa hadda kufa don haka a tashi fa in dai da gaske ake wansu ru'ali hatakum a taimaki allolin nan fa wallahi za su rushe mana kaza kaza ba da su ake ba da ku ake Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu saboda haka kun ji ku in kai ka san basu riga sun baka wannan gubar ba to ka tabbata kai ba nasu bane ka zo ka haɗu da ƴan uwanka musulmi ka yi musulunci ka je ka haɗu da manzon Allah da fuska mai kyau in ba haka ba ka sake suka zama shugabanninka to shikenan can ma sai su tashi su ne shugabanninka to shine sai malam yake cewa sun tattara wannan littafi akan haka to amma sai malam yace lam yastati lam yastati al mashayikh radda alaiha malamai sun kasa yin siraddi akan wannan littafi da ƴan qadiyaniya suka tattara zantukan ibnu arabi li'annaha mimma qala ibnu arabi wa saboda ibnu arabi ne ya faɗa jama'a ku fahimta da ƴan qadiyaniya suka zo suka ɗauko aƙidar cewa annabi ba shine cikamakin annabawa ba to shikenan sai suka ɗauko zantutukan wani shehi na ɗariƙa suka kare kansu da shi to amma sai manyan shehunan ɗariƙa ba su yadda ba fa amma sai suka kasa raddi wai saboda an ɗauko daga wani babban shehi ne ma'a jazmihim bi taksirihim tare da cewa su waɗannan shehunan yanke sun yarda cewa ƴan qadiyaniya kafirai ne kun gane amma sai suka kasa yin raddi akan wannan dan littafi wai saboda daga ibnu arabi aka ɗauko kaga son zuciya kenan ina fatan kun gane wannan mala yace wala majala li zikri shay'in min aqaidihim al'an a yanzu kan babu damar a bayyana wani abu na daga aqidojin su amma sai malam yace wa hum bila shakk ممن عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه في الحديث الصحيح عنه yace babu shakka waɗannan ƴan ƙadiyaniya na daga cikin mutanen da suna daga cikin waɗanda annabi yake nufi a cikin hadisi sahihi wanda ya faɗa annabi yace yakunu fi akhiriz zamani dajjaluna kazzabuna ya'tuna ya'tunakum min al ahadisi bima lam tasma'u antum wa aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum manzon Allah ya ce bayana za a samu wasu makaryata cikakkun makaryata waɗanda za su rinka zuwan muku da zantuttukan da ku da iyayenku ba ku taɓa jin su ba ba a taɓa samu waɗannan hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai su ta zuwa da su annabi ya ce a hirɗin ku game da su ina kwaɓa ku game da su la yudillunakum kar ku sake su batar da ku wala yaftinunakum kar ku sake su fitine ku mala yace rawahul muallif mai wannan littafi al-aqidatu tahawiyya al-imamu tahawi shi ya ruwaito wannan hadisi fi mushkil al-athar a cikin littafin shi mai suna mushkil al-athar a cikin juz'i na hudu shafi na ɗari ɗaya da hudu a cikin tsohon bugu kenan wannan bugun kasar India amma a sabon bugu yanzu wanda su Shu'aib al-Arnaut suka yi a cikin ainihin juz'i na bakwai shafi na ɗari uku da ainihin casa'in da bakwai lamba hadisi na dubu biyu da ɗari tara da hamsin da hudu sai ya ce wa huwa inda al-imami muslim wannan hadisi yana nan muslim ya rawaito shi a cikin juz'in farko shafi na tara sai ya ce wa inna min abrazi to ta iya yiwa aika ce to ala gafata malam yaya irin alamomin da zamu gane yan qadiyaniya din nan kamar yan shi'a da yaya ake gane yan shi'a da suka fara zuwa kasan nan yaya suka fara zuwa suka ce su gwamnati suke so ta musulunci haɗin kan musulmi suke so su ba abin da suke so sai a jaddada musulunci suna ta tafiya suna ta tafiya suna ta tafiya akan haka da suka yi nisa shine sai suka zo sai suka bayyanar da zagin sahabbai sai aka samu babban zindikin su sai ya danganta zina ga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-Mughira ibn Shu'ba wannan magana kazafi ce hadisi ko asarin da ya dogara da shi asari ne asari na ƙarya ka karanta littafin al-awasim wal qawasim na al-imamu ibrahim ibn al-wazir ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah ne wani ainihin sharifi a ƙasar yaman ya rubuta wannan littafi mujalladi tara dan ya raddin irin waɗannan zantuttukan ya raddin wannan magana ɗaya bayan ɗaya ya nuna ƙarya ce sai aka samu wannan zindikin na nan zariya ya zo ya tabbatar da wai mugaidatu dan shu'uba yayi zina har ma yana kwatanta yadda yake kama a gaban shi ake yi kuma ana ji ana gani an yi shiru kuna karanta hadisan mugairatu bin shu'uba ga wani ya ce mugairatu mazinaci ne amma ba ku ɗauki mataki a kai ba amma sai dan wani ya ce jilsatul israha sunna ce har yanzu kungiyoyi raddi suke mishi Allah wadaran irin wannan lalacewa ga wani ya ci mutuncin ma'ana hadisan shafa akan huffi mafi yawancin su mughiratu ya ruwaito su to ce mishi mazinaci ne ya mai da hadisan sun zama munkarai kenan dan haka shi'a ba su yarda da shafa akan huffi ba duk hadisan da ka kawo daga sayyidina ali sai su ce ba su yarda ba daga mughiratu kuma sai su ce mazinaci ne to muna garin nan zindikin nan ya fito yi magana nan amma babu matakin da aka dauka akan shi amma da an ji wani salafi ya yi jilsatul isra sai a aja dan agaji a samu wani sasariren dan agaji sai ake yi waje da shi saboda ya yi jilsatul isra tana cikin sahihul bukhari ba za ku ji tsoron Allah ba kuna faɗa da sunna ga yan bid'a kafirai ba ku faɗa da su tsoron su kuke ji sannan babban abin takeici shine waɗannan yan shi'an in suka sarkafo ta sarkafo su da gwamnati abin mamaki da takeici shine malaman ahlus sunna ke zuwa su karɓo su ku je sabon gari ku bincika ku gani malaman ahli sunna ke zuwa da shugabannin kungiyoyin ahli sunna su je sai su karɓo su a hannun hukuma in ta kama su a yayin da yake kuma ku kuma ƴan uwansu ahli sunna in kuka kafa masallacin juma'a za ku yi sunna sai su haɗa ku da ƴan sanda a ce za ku tada hankali Allah ya kiyaye